kasashen furs da fa- da roma ya ce sai mutane su taru kamar mutum 30 zuwa 40 bayan sallan isha su- su su kewaye shi kabarin su- suna ta salloli tsakanin mai sallah da makaratun alkur'ani da mai zikiri a wannan mashadi da wannan rauda din har sai in tsa- tsakan dare ya raba ko kuma tulisi biyu na dare sai mutane gaba ɗaya duk sai su miƙe su rika cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah aliyu waliyullah su yi ta faɗin haka nan ya ce to ta haka nan sai ka ga wasu daga cikin wa'annan mutanen da suka zo da ciwon shanyewan jiki ɗin sai aka sun mimmiƙe da- da- sun wawarke ya ce har ya ga ya ga wani ya zo daga ƙasar rum wani kuma ya zo daga ƙasar isfahan ya ga na uku kuma daga ƙasar khurasan duk cikansu masu shanyewan jiki ya tambaye su dangane da al'amuransu suka ba shi labarin sun zo ne amma sun yi makara ba su sami lailatul mahaya ba kuma za su zauna su jira har sai wata shekara ta zo din su samu ya ce wayannan kwanaki kamar kwana goma akan tsaye da kasuwa babba wato jama'a suna zuwa da yawan gaske tsakankanin wayannan kwanakin kafin 27 da bayan 27 kamar kwana goma jama'a na cika sosai to shi nan sai da abbas sheik abbas ummi mai wannan littafin sai ce wannan magana ba abin a nesanta ba ne wato wannan labarin su ba san shi ba sai a yadda ibn batuta ya faɗi yawa ya ce domin abin da ya bayyana na karamomi na wannan rauda mai girm- mai mai daraja tabbatacce ne ta hanyoyi da kai kai haddin tawatur wanda sun karfi- sun fi karfin a kidaya yi misali wanda a watan shawwal a shekarar da ta gabata a lokacin da ke rubuta wannan littafin ke shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in hijira bayan hijira yanzu muna da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar da shida kai talatin da shida wani ya ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in mutane sun ga mu'ujizozi mai yawan gaske wanda ba mai inkarinsa a wannan mur- markadi mai tsar- tsarki na limaminmu na takwas wato kenan eh, dare din imam rida ke alaihi salam abul hassan ali bin musa rida salawatullahi wa salamu alaihi ya ce an sami mata waɗanda suke masu shanyewan jiki kam- ah, kamar su uku wanda duk suka dawo sun warke irin wannan ya ce wannan yana faɗi dangane da da- na na markadin imam rida kaga ba abin mamaki bane aka sami irin wannan wajen markadin imam ali wato shi ibn batuta ya ce musamman suna hankoron wannan dare ne in su- in su- in su mutane duk in su aka je in daren ya kai rabi ko kuma thuluthi na biyu sai mutane su ta su ta mi su nisa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi wa alihi wa rahmah. su ta faɗi sai kaga mutane da yawa sun wawarke daga daga ciwon cututtukan shanyewan jiki wala Allah kila wannan abin da ibnu batuta ya faɗi shi a lokacin suna yi kuma yanzu kila wani abu ne da yanzu ba a saba ne amma dai abin da abin inda ka je yanzu- yanzu ko da talabijin zamanin mu talabijin na talabijin in ka buɗe satellite yanzu ka kamo ci- wani channel za ka ga yanzu markadin amir mumini shaƙe da mutane don su gobe ne 27 ɗin saboda ka wannan daren cika za a yi sosai ba kaɗan ba a wuri domin mafi mafi muhimmancin aikin wannan dare shine ziyarar amirar mumini wanda aka roƙo ziyara na musamman to sannan kuma sai addu'an Allahumma ni as'aluka bitajalli wanda ana karantawa da a daren da kuma a yinin sai addu'an akwai ay- ayyukan rana daban-daban daga ciki akwai ah, akwai wanka akwai s- azumi akwai yawan salatin annabi da iyalansa sannan da yaran amirul mu'min sannan kuma akwai addu'an imam musa bin ja'far alkazim wanda rana mai kaman ta yau aka ɗauke shi aka nufi da shi bagdad kuma ya zama ranar 27 to shine ya addu'an ya man amara bil afwi wata jawus wanda ake karantawa a rana mai kaman ta yau mu ziyarci amirul mu'minina sannan sai mu karanta ko da wasu daga cikin addu'o'in nan da da an tajalli din nan da kuma yaman amara bil afu ziyarar aminu mu'mini akwai ziyarori daban-daban da aka roto ana yi a lailatul mab'as da yawmul mab'as mutum ya so zai iya yi daren mab'as ana iya kuma yawmul mab'as akwai ziyaratar rajabiya wanda a cikin a cikin ayyukan addu'o'in rajab nan zai ga addu'an alhamdulillah da bai أشهدنا مشهد أوليائه في الرجب يا الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب أنا تمت وزارة الرجبية أنا أنت أرانا مي كمان تيو kamar yadda ake yin ta a farkon rajab da tsakiyar rajab sai kuma ziyarar assalamu ala abil a'imma wa ma'adinin nubuwa cikin ziyarorin amirin mu'minin mutulakai da za ka ga ziyarar assalamu ala abin a'imma sai ziyarar da aka rawaito musamman ga wannan hasatan ga wannan yini da dare duk ɗaya ne da daren ana ana yi a daren mab'as da yawmul mab'as domin a shi wahayin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo a safiyan 27 saboda haka ana raya daren akan kuma rana ya raya yin don haka baka ga ayyukan yakan zo da sigan dare wani lokaci ya zo da sigan yi yanzu kowanne muka yi a wannan duk ya yi mana daidai yau muna ba laifi ma dai in aikin da baka iya daren jiya ba an kai ma yau daren yau duk ɗaya ne insha Allah yaron amirul mu'mini assalamu alaikum ya warsa adama khalifatullah yana da dan tsawo amma dai shi zamu karanta shi ne ke munasaba da wannan daren an ga wurin ziyaratul lailatul mab'ath wa yawmihi ziyaratul lailatul mab'ath wa yawmihi zaka ga ziyarori na ɗaya da na biyu da na uku to na ukun ne za mu karanta akwai rajabiya don farko yana can baya ayyukan rajab sannan kuma abin a'imma shi ma yana baya kaɗan wa ma'adinin nubuwa sai kuma wannan ziyaratul rajabi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wanda aka ce in kaga in kaga kabarin aka zaka fara da shahada sannan ka matsa ka ba ka fara assalamu alayka ya warfa adam khalifatul an ga wurin dari uku daga ashadu an la ilaha illallah a nan daga ashadu an la ilaha illallah a kan wannan wurin ki dari uku da tamanin to shi ke ya Allah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله وأخو رسوله وأن الأئمة الطاهرين من ولده حجج الله على خلقه وأن متزين كافين شجاع وجن قبر أمير المؤمنين sannan ya shiga ya tsaye kabbara ɗari sannan ya wannan ziyarar zama assalamu alaika ya warisa adam khalifatullah assalamu alaika ya warisa nuhin safwatullah السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد سيدي رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا سيد الوسيل السلام عليك يا وسي يا رسول رب العالمين السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصراط المستقيم السلام عليك أيها المحظب الكريم السلام عليك أيها الوصي التقي السلام عليك أيها الرضي الزكي السلام عليك أيها البدر المضيء السلام عليك أيها الصديق الأكبر السلام عليك أيها الفاروق الأعظم السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا إمام الهدى السلام عليك يا علم التقى السلام عليك يا حجة الله الكبرى السلام عليك يا خاصة الله وخالصته وأمين الله وصفوته وباب الله وحجته ومعدنا حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه أشهد أنك أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت في الله حق جهادي ونصات لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وجدت بنفسك صابرا متزبا مجاهدا عن دين الله موكيا لرسول الله صلى الله عليه وآله طالبا ما عند الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وآله من صديق أفضل الجزاء أشهد أنك كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وعظمهم عناء وحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأبدلهم مناكب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه فقويت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنك كنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وذقن الفاسقين وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت, ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله فمن, اتب فمن اتبعك فقد اهتدى كنت أولهم كلاما وأشدهم خصاما وأصوبهم منطقا وأصدهم رأيا وأشجعهم قلبا وأكثرهم يقينا وحسنهم عملا وعرفهم بالأمور كنت للمؤمنين أبا الرحيم إذ ثاروا عليك عيالا وعملت أثقال ما عنه ضعفوا وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا وشمرت إذ جبنوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخضبا وعلما لم تفضل حجتك ولم يزيق قلبك ولم تضعف بصري بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قويا في بدنك متواضعا في نفسك عظيما عند الله خبيرا في الأرض جليلا في السماء لم يكن لأحد فيك محمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لأحد عندك حوادا ولا عندك ولا لأحد عندك حوادة يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذه بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا ذليلا حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق رفق وقولك حكم وحتم وحتم وأمرك حلم وعزم ورأيك علم وحزم اعدل بك الدين وسهل بك الأسير وعطف وأطفئت بك النيران وقوي بك الإيمان وثبت بك الإسلام وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون لعن الله من قتلك ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من ظلمك وقصب حقك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به إنا لله إنا إلى الله منكم براء لعن الله أمة خالفتك وجهدت ولايتك وتظاهر عليك وتظاهرت عليك وقتلت وحادت عنك وخبرتك الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله صلى الله عليه وآله بالبلاغ والأداء وأشهد أنك حبيب الله وبابه وأنك جنب الله ووجه الذي منه يؤتى وأنك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وآله أتيتك زائرا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسولي متقربا إلى الله بزيارتك راغبا إليك في الشفاعة أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي متعوذا بك من النار حاربا من ذنوبي التي اكتتبتها على ظهري فزعا إليك رجاء رحمة رب رجاء رحمة ربي أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله وأتقرب بك إليه ليقضي بك حوائجي فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله فإني عبد الله ومولاك وزائرك ولك عند الله المقام المعلوم والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على عبدك وأمينك الأوفى عروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وهجتك على الورى وصديقك الأكبر سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأسفياء أمير المؤمنين ويعزو ويعصو بالمتقين قدوة الصديقين وإمام الصالحين المعصوم من الزلل والمفطوم من الخلل والمحذب من العيب والمطهر من الريب أخي نبيك وصي رسولك والبائت على فراشي والمواسي له بنفسي وكاشف الكرب عن وجهي الذي جعلته سيفا لنبوتي معجزا لرسالتي ودلالة واضحة لحجتي وحاملا رايتي وقاية لمحجتي وهاديا لأمتي ويدا لبأسي وتاجا لرأسي وبابا لنصري ومفتاحا لظفري حتى هضم جنود الشرك بأيدك وأباد أساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرضاتك ومرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعتك ومن ومجنا دون نكبتي حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وآله في كفي واسترب برضها ومساه على وجهه وعانته ملائكتك على غسله وتجزيه وتجهيز- وتجهيزه وصلى عليه ووارى شخصا وقضى دينا وانجز وعدا ولزم عهدا واحتضى مثالا وحفظ وصيته وحين وجد انصار النهضه مستقلا بعباء الخلافه مطلعا باثقال الامامه ونصب رايه الهدى في عبادك ونشر ثوب الأمن في بلادك ووصف العدل في بريتك وحكم بكتابك في خليقتك وأقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزيغ وسكن القمر وأباد الفترة وصد الفرج وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وتيرته ولطف شاكله وجمال سيرته مقتديا بسنتي متعلق همتي مباشرا لطريقتي وأمثلته ونصب عيني يحمل عبادك عليها ويدعوهم إليها إلى أن خضبت شيبة من دم رأسي اللهم فكما لم يؤثر في طاعتك شكا على يقين ولم يشرد بك طرفة عين صلي عليه صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبلغه منا تهية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو القدر الجسيم برحمتك يا أرحم الراحمين wannan irin ziyara Allah ka tarashe mu yin yin irin wannan ziyara a a- a daidai nan bayan mutum ya zai zai zai sallan ziyara sannan bayan tasbih ta da zura sai addu'a addu'a za mu karanta yanzu gashi na a gaba اللهم إنك بشرتني على لسان نبيك ورسولك محمد صلواتك عليه وآله فقلت وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم اللهم وإني مؤمن بجميع أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم فلا تكلني بعد معرفتهم موقفا تفضحني فيه على رؤوس الأشهاد بل ابني معهم وتوفني على التصديق بهم اللهم وأنت خصصتهم بكرامتك وأمرتني باتباعهم اللهم وإني عبدك وزائرك متقربا إليك بزيارة أخي رسولك وعلى كل معتي ومزور حق لمن أتاه وزاره وأنت خير معتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا ماجد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يدعو وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله ورسوله وأن الأئمة الطاهرين fi kujajullahi ala khalqi wannan mutum zai ne kafin ya shiga wajen kabarin amirul mu'minin sannan ya shiga ya tsaye kabara ɗari sannan ya wannan ziyarar zama assalamu alaika ya warisa adama khalifatullah assalamu alaika ya warisa nuhin safwatullah السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد سيدي رسول الله assalamu alaika ya amiral mu'minin assalamu alaika ya imamal muttaqin assalamu alaika ya sayyidal wasil assalamu alaika ya يا رسولي رب العالمين السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصراط المستقيم السلام عليك أيها المحظب الكريم السلام عليك أيها الوصي التقي السلام عليك أيها الرضي الزكي السلام عليك أيها البدر المضيء السلام عليك يا أبا يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيما na wa ashaddahum yaqina wa akhfahum da cikin irin kalmomi da dama da aka faɗi a cikin wayannan da yarorin aka ce shi khidr yana faɗa to insha Allah wannan wannan shi ziyaran shi kansa ilimi ne mai yawan gaske dangane da darajoji na amirul mu'min wanda Allah ta'ala ya masa kuma mutum zai fitar cewa aka yi to ranar lailatul mab'ath a ziyaran amirul mu'min aka rawaito saboda lalle in baka sa amirul mu'min baka ma san manzo Allah ba to insha Allah zamu koma ayyukan rajab mutum koma can baya farkon littafin ƙarshen ayyukan rajab zai mutum zai ga lailatul mab'as akwai zai ga addu'o'i lailatul mab'as na laila din akwai addu'an allahumma inni as'aluka bitajalli nan shi kaf ami ya ce da daddare ake yi amma a wani ruwaya da rana ake yi so yanzu ma muna iya kiran shi da sigan daren ba damuwa a cikin ikbal alama ne a tsaruka bai tajalli al'azam an rawaito shi da rana ne wato inda rana za ka yi sai ka ce fi hadar yaumi inda dare sai ka ce fi hadar laira yanzu dare ne za mu ce fi hadar laira insha Allah ko ba komi yanzu da daren da ranar duk abu guda ne an fahimta yanzu muna lailatul mab'as ne kuma yayin mab'as ne sai mu ce maka duk daya alal akalla yanzu da kana talabijin karan ruwa zaka ga mutane sun yi dafifi a a markadin amirul mu'minin a matsayin dare kuma dai muna yi ne ne amma duk lokaci da ɗaya ne saboda haka za mu karanta addu'ar tajalli an ga wurin ko shafi nawa yake alama ne asarka bi tajalli eh 60 162 ok dai ke na wani اللهم إني أسألك بالتجلي العظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم يا من يعلم ولا نعلم اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة وذنوبنا مغفورة وحسناتنا مشكورة ba ku cewa ilahi kamar ba ku da wasu ake adam kila ba ku so ne shi kenan wa sayyi'atina mastura wa qulubana bi husnil qawli mastura warzuqna min ladunka bil yusri madrura اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإن إليك الرجعى والمنتهى وإن لك الممات والمحيا وإن لك الآخرة والأولى إلهي دين كاسا إن ذا أتشي ذاك أتشي إمك سنوك موتا نشو أن أن إن أن يبو يبو أكي إن يا إلهي وني أتاك ويا ya Allah akwai mahallin da ake in an tsaya an roƙi Allah ne akwai wurin da wurin ta an yabi Allah ne an fahimta ai a wajen yabo ne ake ake ake za a ce ilahi a wajen kai addu'a Allahumma inna na'udhu bika an اللهم إن اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي عن وأن نأتي ما عنه تنهى اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك ونستعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وعسن أعمالنا عند اقتراب آجالنا واطل في طاعتك وما يقرب إليك ويفضي إليك ويفضي عندك ويرزق لديك أعمارنا وأسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمنا علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا للدنيا والآخرة وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا الذنب العظيم إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم اللهم وهذا رجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم فلك الحمد يا ذا الجود والكرم فأسألك به وباسمك العظم العظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ذلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وآل بيته الطاهرين وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه بشفاعتك اللهم اهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ذل ذليل وملك جزيل فإنك حسبنا ونعم الوكيل اللهم اقلبنا مفلحين منجهين غير مغضوب علينا ولا ضالين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألتك وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك منتهى الرغبة في الدعاء اللهم فصل على محمد وآله واجعل اليقين في قلبي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني ورزقا واسعا واسعا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واجعل جنايا في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على in mutum bai wannan bayana da kyau ya je ya shi kadai ko cikin wannan daren insha Allah mutum zai sujada ana yace alhamdulillah alladhi hadana li ma'rifati wa khassana bi walayati wa wafaqana li ta'ati shukran shukran sai ce shukran shukran din har sau 100 sannan ya daga kansa ya ce allahumma inni qasadtuka bi hajati wa adamattu alayka bi mas'alati wa tawajjahtu ilayka bi a'immati wa sadati اللهم انفعنا بحبهم وأوردنا موردته وأوردنا موردهم وارزقنا مرافقتهم وادخلنا الجنة في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله سأدعو عنك أنك أرشي كأيتن يامن أمر بالعفو والتجاوز an gan shi a gaba kaɗan akwai aikin da na tsallake na wanda ya ce ya in mutum an biyo zai ga yawmul mab'af ga na ɗaya na biyu na uku akwai akwai na ɗaya an ce ga akwai wanka sannan na biyu azumi na uku yawaita salatin annabi na hudu ziyarar amirul mumin shine muka yi ɗazu sannan kuma na biyar shine sallar nan da na ambata wanda ake yi da daddare sannan da wannan addu'a sannan sai wannan kuma addu'an imam musa bin ja'far alaihi salam wanda ya wannan addu'a yayin da aka ɗauke shi da aka yi shi bagdad ya dai wa lokacin daga basara a shekaran jiya da muka ba da tarihi mun faɗi cewa an daga madina sun kai shi basara ne ya wajen shekara guda wani mara bil afu wata jawuz وضمن نفسه العفو والتجاوز يا من عفا وتجاوز عف عني وتجاوز يا كريم اللهم وقد أقضى الطلب وعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشان بك مباحا وأعلم أنك لداعيك موضعي إجابة وللصاخي إليك بمريد وأنك لا تحتجب عن خرجك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد علمت أن عبد الزاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته عمله أو صارخ إليك أغصت صرخته أو مرخوف مقروب فرجت قربا أو مذنب خاطئ غفرت له أو معافا أتممت نعمتك عليه أو فقير آديت غناك إليه ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلة إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ذلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وآل بيته وتجعلنا وأن تصلي على محمد وآل بيته الطاهرين وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والعاملين فيه بشفاعتك اللهم وحدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير المقيل في ذل ذليل فإنك حسبنا ونعم الوكيل والسلام على عباده المصطفين وصلواته عليهم أجمعين اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته بكرامتك جللته وبالمنزل العظيم الأعلى أنظرت صلي على من فيه إلى عبادك أرسلت وبمحل الكريم أهللت اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذكرا واجعل لنا من أمرنا يسرا واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغنا برحمتك أفضل آمالنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله وسلم إن شاء الله Allah ya maimaita mana idan roƙonka ya rabbi ka sa wannan taro namu taro ne mai albarka watsewan mu watsanin da kai marhama insha Allah gobe kamar da aka sani akwai yau shuhada na zuta saboda da safe kenan ko kamar karfe karfe tara ko takwas da safe insha Allah wannan zama namu ya haɗe hadda yau mu shada a lokaci guda kuma kamar addu'a da muka karanta addu'an imam musa alkadini mai wanda muka tuna da shi shekaran jiya wanda kuma har yanzu ma yau mu shada ɗin mu duk bai yana nan dai a ranar tunawa da imam kazim ne insha Allah wala Allah mana roƙon ka sa wannan taro taro ne mai albarka watsiyon mu watsiyon da kai marhama Allah mana roƙon ka ya rabbi kar ka bar wani da zunubi a cikin mu face ka yafe masa Allah mun san muna roƙon ka kada wani da yana da wata bukata ta alkhairi yarda gare ka maslaha gare shi face ka biya masa Allah ka kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayewanka ka taimake mu da taimakonka masu biɗanmu da sharri wanda kullum ba su tunani sai an teo mana da bala'i wani lokaci ban san dalili ba ban san dalili ba ni abin da na lura shine duk shekara in rajab ya kama sai in ga miyagu sun fara shirye-shiryen kulle-kullen sharri rajab sha'ban ramadan wannan watan sharrorin su ne ban san dalili ba ko shi dan yana jin haushi ne sai in gizo matsiyata ya ce ku abin tsiya ko kwa shiga wuta wa'annan mutane lada suke samu kila haushi yake ji duk rajab za ka lura bala'i zai ka su lokacin suna ta fuskantowa roƙonmu ya rabbi masu bidanmu da sharri da miyagun abubuwa Allah ka maida musu da mummunan kullinsu a kawo Allah ka maida sharorinsu a kawo kansu Allah ka dagargaza su Allah ka batsatsara su Allah ka nuna mana ƙarshensu Allah kar ka nuna musu abin burinsu a kanmu Allah ka nuna mana abin da zai daɗaɗa mana a kansu inda suke ƙoƙarin ba zai auku na ɗin nan ba Allah ka aukar da shi inda suke gudun za su rasa ɗin Allah Allah ka hana su sarki ka nuna mana ƙarshen su ya rabba ka kare mu da kariyan mu taimake mu da taimaka اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأبدي ما صليت ورحمت وسيم سيدي شباب أهل الجنة وصل على ابنك